بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيرجع جماد الآخرة ashirin da hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan novemba 1996 idan ba a manta ba muna karatun littafin al'ibana an usuli diyana ta al'imamun al-muhaddis al-muhaqqiq al-fatin abul hasan al-ash'ari allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi karatu ya kawo inda malam ya ce wa min dinina an nusalli aljuma'ata wal a'yada wa sa'ira salawati wal juma'ati khalfa kulli barrin wa fajirin yana cikin addinin mu da muke bi na musulunci mu muna yin sallar juma'a da dukkan sallolin idi da kuma dukkan sauran salloli na farillai da waɗanda suke na sunnoni da nafiloli da kuma sallar jama'a a bayan duk wani mutumin kirki in ya kasance shine limamin mu haka duk wanda ya kasance mutumin banza ne amma Allah ya kaddare ya zama limamin mu za mu yadda mu bi shi sallah wannan cikin aqidar mu ne haka abin yake a cikin zuciyar mu kama ruwiya an abdullahi bin umar kama yadda aka ruwaito daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda cewa abdullahi dan umar ainihin annahu kana yusalli khalfal hajjaj abdullahi dan umar ya kasance yana ainihin yin sallah a bayan hajjaj ibn yusuf al-saqafi to wannan magana da malam yayi muka fara sharhin ta ajiya daga cikin sharhul aqidati tahawiyya ta ibn abil izz al-hanafi Allah ya ji kansu baki daya to amma akwai mas'aloli waɗanda ya kamata a tattauna tukuna daga ciki kamar haka malam yace kamar ruwiya an abdullahi da hadisi da asari duk baki ɗaya matuƙar sun inganta bai halatta a cikin ilimi a ce ruya ba to wannan asari na abdullahi dan umar ya inganta kamar yadda za mu zo mu bayani akan takhrijin shi to amma abul hasan al-ash'ari ya ce ruwiya ruwiya qila hukiya siga ce ta tamrid siga ce da ke nuna wannan magana na da rauni kamar da hausa ka zo kana magana ka ce wai an ce ma'ana wannan wai an ce a hausa kana raunana wannan magana to haka a cikin ilimin hadisi in ka ce an ruwaito to kama kana raunana magana da zaka faɗi a bayan wannan kalima ne to kuma a nan al'amarin ba haka yake ba asarin abdullahi dan umar cewa yana bin hajjaji sallah sahihi ne babu kura akan shi ko miskala zarratin to sai a ce malam yayi kuskuren cewa ruwiya din nan da kamata yayi sai ya ce kama rawa nafi'un kamar yadda nafi'u ya ruwaito an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar annahu kana yusalli khalfal hajjaj cewa abdullahi dan umar yana sallah a bayan hajjaj ibn yusuf as-saqafi ina fatan mun gane shi yasa abin da ya kamata kenan dama li kulli jawabin kabwa duk girman malanta ka wata ran zaka iya kuskure dan haka yana cikin aqidar mu ba za mu zagi malamin ya kuskure ba sai mu ce Allah ya ji dan shi amma ba za mu dau kuskuren shi ba tunda Allah ya fahimtar da mu cewa kuskure ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan asari na Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda shine a jiya muka fara jin ainihin abin da malam ya ce ibn abil izzi al-hanafi ya ce wannan asari ya zo a cikin bukhari amma an yi iya bincike ba a ga wannan asari a cikin bukhari ba sai dai a cikin wasu ainihin wato littafai aka samu wannan asari to shine za mu zo ainihin za mu yi takhrijin shi a nan ka duba littafin al-musannaf na abubakar ibn abi shaiba a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na tamanin da hudu al'imamu abubakar bin abi shaiba ya ce haddasana isa bin yunus an al'auza'i an umair ibn hane qala umair dan hane ya ce shahidtu ibn umara na halacci abdullahi dan umar ma'ana na ga abdullahi dan umar wal hajjaj muhasir ibn zubair a lokacin hajjaj ya tsare abdullahi dan zubair Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi jiya mun fara tattauna mas'ala game da ainihin shi cewa ɗaya ne daga cikin gwamnoni na ainihin sarki Abdul Malik dan Marwan to sai wata rana hajjaj ya zo ya ce wa amiral mu'minin ya amiral mu'minin jiya na yi bacci da daddare na kwanta na yi mafarki sai na ganni ina feɗe abdullahi dan zubair abdullahi dan zubairi ma'ana kama a ce an samu shugabannin ƙasa biyu ne ƙasa ta rabe biyu wannan ya ce ni bangare kaza nawa ne wannan ya ce ni bangare kaza nawa ne kuma ƙasar kuma guda ɗaya ce kaga kai ya rabu wannan yana iraki wannan kuma yana ainihin makka to sai gwamnan shi wanda yake mallaka bangaren iraq shine ya ce ya yi mafarki ya ga yana ya yanka wancan sarki shugaban ƙasa kuma har ya ga yana feɗe shi sai shi wannan ya ce mishi to shi kenan za a baka sojoji ka je ka kama shi ka kashe shi ma'ana kawai ya gasgata mafarkin to hajjaju dama yaya dama kisan kai aikin shi ne balle kuma an ce za a baka sojoji ka je ka kashe shi shi kenan ya ɗibi sojoji dubu goma sha biyar suka tafi suka tafi bayan sun tafi kuma aka tafi aka ƙara mushi wasu sojoji suka je suka tsare ainihin abdullahi dan zubair a abdullahi dan zubair kuma sahabi ne shine ɗa na farko da aka haifa a musulunci bayan komawar musulmi madina yahudawa su ne ta wa musulmi zinɗe suna ta gulma cewa ai gashi nan sun dawo mun yi musu asiri matansu ma sun ki ɗaukar ciki babu matan musulmin da za ta haihu yahudawa suke faɗi sai asma'u yar abubakar matar zubairu sai ta samu ciki da ta samu ciki sai aka haifi ɗa na farko a musulunci a gidan az-zubairu ibn al-awam hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wannan ɗa da aka haifa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya yi mishi khutuba ya sa mishi suna abdullahi to shine ɗa na farko ma'aiki ya yi farin ciki da haihuwar shi kuma yaro ne wanda ya taso annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da rai hasali a ɗakin annabi ma aka rene shi domin kanwar uwar shi Aisha ita ta ɗauko shi ta rene shi a dalilin haka ake ce mata uwar Abdullahi kaga sahabi ne a gidan annabi aka rene shi annabi ya mai hudu ba annabi ya yi farin ciki da haihuwar shi duk baki ɗaya wannan falaloli sun tabbata akan wannan sahabi amma hajjaji ya je datse shi ya yanka shi muna son mu nuna maka munin aikin hajjaji ne amma duk da munin aikin shi sahabbai ba su ce ya zama kafiri ba da ya zama liman kuma suna bin shi sallah kai ahli sunna zaka iya haka yanzu to in ba zaka iya haka ba ahli sunnan ka fake ne ƙarya kake yi ba ahli sunna irin wancan bane na ƙarya ne tunda baka san abin da ake kira da musulunci ba abin da ka sani a musulunci fada da tashin hankali da kada abuwa na sallah shine ma'ana ahli sunnanci a wurinka to baka san ahli sunna ba to duk da wannan da gwalgwalo nashi ya abdullahi dan zubair ya je ya samu mahaifiyar shi lokacin su hajjaji sun tsare shi ya je ya samu mahaifiyar shi asma'u lokacin shekara ta ɗari a duniya ta makance ba ta gani sahabiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda sanda annabi da abubakar suka yi hijira ita ce take ɗiban abinci take kai musu a kwalogon da suka ɓoye tukuna kafin su fita su kama hanyar madina darajojinta gashi nan birjik iri-iri amma ya je ya ce baba kin ji kin ji abin da ake son ai mini ta ce eh ka rayu cikin mutunci kuma ka mutu cikin mutunci ma'ana abin kunya ne ga namiji ya zo ya zauna a yanka shi kawai gwan mai je filin jihadi a yanka shi shi ma ya san yayi kazar kazar ka tafi ya tafi aka je aka fara wannan fitinan hajjaj bin yusuf sakafi ya kama ainihin abdullahi bin zubair ya harbe shi da abin nan abin nan almanjanik ya harbe shi da tarko ya buge shi a shi haka ya tuntsira ya je ya same shi ya danne shi nan take ya yanka shi yadda ka san yankan rago haka ya yanke kan sahabi ya yanke shi fit sannan ya ɗauki mashi ya take kan ya je kai wa uwa ya ce kin ga kan ɗanki in kina da magana ki hajjaj bin yusuf al-saqafi kenan ya ɗauki wannan kai da wasu kawuna na waɗanda ya kashe ya zuba a buhu aka aika wa amiral na aikin da ka turo mu mun gama yalla bai to a wannan lokacin ne gashi ake ba mu labari shi wannan umairu dan hani yake cewa shahidtu ibn umara na ga abdullahi dan umar wal hajjaj muhasir ibn zubair a lokacin hajjaj ya tara abdullahi dan zubair fa kana manzil ibn umara bainahuma gidan abdullahi dan umar yana ainihin fadar tsakanin fadar abdullahi dan zubairu da kuma inda sansanin hajjaji yake a nan tsakanin gidan abdullahi dan umar yake فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء إن صلى تكاما يجيب وأنشان إن صلى تكاما يجيب وأنشان دينا بن صلى عبد الله بن عمر كينان دزات سن سنة كيافيكا duk da shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin sahabban ma ba kowa zai iya daidai da shi wajen kokarin bin sunna ba amma an sallah ta kama ya je bisu abdullahi bin zubair in sallah ta kama ya je bisu hajjaju wannan ibnu abi shayba ya fitar da shi da isnadi mai inganci a bisa sharadin dukkan malamai shi da bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah to wannan kenan warawahu shafi'i har wa yau al-imam shafi'i ma ya ruwaito a cikin al-ummu a cikin mujalladi na farko shafi na 130 daidai al-imam shafi'i yace akhbarana muslim ibn khalid an ibn jurayj an nafi'in anna ibn umar atazala bi mina fi qital ibn zubairi aka ce abdullahi dan umar ya janye kanshi game da yakin da aka zo za a yaki abdullahi dan zubair amina can mina ta kasar makka sai abdullahi dan umar ya janye kanshi bai shiga cikin wannan fitina ba wal hajjaj bi mina a lokacin shi hajjaj ya sauka amina fa sallama al hajjaji abdullahi dan umar kuma ya sallah tare da hajjaj ya bi ainihin hajjaju sallah tare da cewa hajjaj ya zo kashe sahabi ne amma duk da haka ya bi shi sallah tsakaninka da Allah zaka iya haka abin da ake nufi da ahli sunna as-salafi shine ka rinka kwaikwaya duk hadisan da ka karanta ka ga yaya annabi da sahabbai suka yi aiki da su to shine abin da waɗannan hadisan suke nufi amma ai ba ruwanka da fahimtar su kai fahimtar kanka baka bi shikenan zaka hallaka kenan to har wa yau ibnu sa'adin ya sake ainihin fitar da wannan hadisi a cikin tabaqat din shi daga zaidu dan aslam zaidu dan aslam yace anna umma anna ibn umara kana fi zaman fitna la ya'ti amirun illa salla khalfahu wa adda ilaihi zakata malihi aka ce a zamanin da wannan fitina ake yin ta duk wanda aka nada ya zama shine gwamna in ya zo ya wuce zai sallah sayyidina abdullahi dan umar sai ya bi shi sallah tunda ya zama shine amir shine shugaba abdullahi dan umar in ya fitar da zakkar shi zai kai mai tunda ya yadda har yanzu wannan yana nan a shugaba wata mas'ala ce ta same shi sai a mai addu'a Allah ya kiyaye shi isnadin wannan magana mai inganci ne sa'annan wa akhraja an saif al-mazini qala saif al-mazini yace kana ibn umar yaqulu ibn umar yace la uqatilu fil fitna ni idan fitina ta faru tsakanin musulmi kansu ya rabu wannan ya ja wannan ya ja to ba zan shiga cikin wannan fada ba shi yasa in dai kai salafi ne ahli sunna idan kungiyar ahli sunna ta fashe kakka goyi bayan kowa kuma za su kafirta kafa kakka damu wannan zai ce in baka shiga nashi bangaren baka zama kafiri wannan ya ce in baka shiga nashi baka zama kafiri amma kakka damu ka rabu da su mun fahimta ko in dai ƙungiyar musulmi ta rabe wannan ya ja wannan ya ja kaka shiga ko ɗaya ka zauna kana addu'a Allah ya sulhunta su ya ce ba zan yi faɗa cikin fitina ba ba zan shiga ba wa usalli wara a man galaba duk wanda ya galaba ya zama shi ke jagora kuma zan bi shi sallah duk ɗaya ne tunda suna nan a musulmi wannan ma isnadin maganar da muka ainihin kawo mai inganci ne kaji a takaicen takaitawa takhrijin waɗannan ainihin afarai kenan mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan sai magana ta gaba ga ta daga littafin al-muhalla ta abu muhammad ibn hazmin al-zahiri a cikin mujalladi na biyu juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha hudu ya ce wa an katadata katadata tabi'i ya ce qultu li sa'id ibn al-musayyib na ce wa sa'id ibn al-musayyib ai kowa san sa'id ibn al-musayyib akhirul mutaqaddimina an nusalli khalfa al-hajjaj ya halatta mu bi hajjaji sallah kuwa kala sai ya ce inna la nusalli khalfa man huwa sharrun minhu ai muna bin wanda ya fi hajjaji ma sharri kuma sallar mu ta yi balle hajjaj za mu bi shi sallah abin da muke yasa muka kawo maka wannan magana dan ka san wannan shine addinin da sahabbai da tabi'ai suka yi can mun kawo maka sahabi abdullahi dan umar nan kuma ka ji tabi'i sa'id ibn musayyib duk tsoron Allah ka ya fi ka sai da ya shekara arba'in a masallacin annabi sallar jam'i ba ta taɓa kuɗice mai ko da raka'a ɗaya ba salawatul khamsi guda biyar da juma'a da duk sallolin idi shekarar shi arba'in ya ce sallah kwaya ɗaya ba a taɓa ta da ikamata ba sai ya zama shi ya kafa sahun farko daga dama a masallacin annabi shekara arba'in aka ce har sanda aka yi fitinar kiramit a hawarijawa da suka zo za su juyi mulki kana ina ya ce ina nan da na ji fitina ta fara sai na samu wani kwalogo na ɓoye ana gama fitina aka ta da kama ina nan a wurina shekara arba'in sa'id ibn nusayyib kaji kaɗan kenan cikin tsoron allah shi kuma yana daga cikin mujabud da'awat duk abin da ya roki allah allah yana amsa mishi amma aka tambaye shi ya halatta a bi hajjaji ɗin can sallah ya ce ai muna bin wanda ya fi hajjaji sharri balle hajjaji قال علي علي ابن حزم الظاهر يتي ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج cikin sahabban annabi ba mu san ko da sahabi kwaya ɗaya ba da ya ƙi bin muhtar da ubaidillahi ɗan ziyad da hajjaji sallah wala fasika afsaqu min ha'ula'i ya ce a duniyar musulunci kuma babu waɗanda suka fi waɗannan fasikanci amma kuma sahabbai na bin su sallah a duniyar musulunci kuma babu waɗanda suka fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutunci da kirki bayan annabi kuma suna bin waɗancan da suka fi kowa fasikanci a duniya sallah mun fahimci wannan da kyau sai ka samu wannan littafi duk zai warware maka waɗannan matsaloli wannan kaɗan kenan wannan aƙida cike take da littafan ahlus sunna matukar Allah ya kaddar kai ne limamin musulmi cire kai zama zai zama da fitina sai a ce a barka in aka barka shikenan har a hankali ko Allah ya kashe mana kai ko kuma Allah ya gyara ka mun fahimci wannan da kyau ko to bayan wannan ajiya idan ba ku manta ba muka ɗauko magana al-Imam tahawi da al-Imam tahawi ya ce wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla mu ahli sunna muna ganin halaccin yin sallah a bayan duk wani mutumin kirki da duk wani mutumin banza da ke fuskanta alƙibla yana yin sallah wa alaman mata minhum haka duk wanda ya mutu cikin musulmi mu muna ganin halaccin mu tsaya mai mishi ainihin sallar gawa mun fahimci wannan ko to wannan matsala akwai hadisai sun kasu kashi biyu akwai hadisai da ke nuna wai annabi ya ce sallu khalfa kulli barrin wa fajirin ku yi sallah bayan duk wani mutumin kirki da duk wani mutumin banza waɗannan hadisai al-imamu dara kutuni da sauran malamai sun ruwaito shi amma ba hadisi bane ingantacce ba shine hujja akan wannan ba haka sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man qala la ilaha illallah waɗannan duk matattun hadisai ne da kuma hadisai makamantansu waɗanda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wajibi ne in an sa mutum musulmi sallah ku bi shi sallah mutumin kirki ne ko mutumin banza komai zunubin da yake duk waɗannan irin hadisai baki ɗayansu ba su inganta ba waɗanda ke umarni da bin liman kowane iri hadisai kuma da ke kyamatar da cewa fajiri bai wa mumini sallah da su da makamantansu su ma duk baki ɗaya ka tarkata su ja haɗe ba su inganta ba don haka babu wani hadisi da ya tabbata a cikin wannan matsala wanda yake korewa ko yake tabbatarwa a ƙarƙashin haka al'amir san'ani a cikin sublis salami ya ce don haka tunda babu hadisan da suka hana ko suka ainihin yi umarni da bin fajiri sallah sai mu koma sai ainihin mu kalli matsalar a ilmance shin wannan fajiri ko fasiki in yi sallah a ilmance sallar shi ta yi eh sallar shi ta yi dalili saboda shi ba kafiri ba ne to akan a ƙarƙashin haka duk wanda sallar shi ta inganta ga shi kanshi to ya halatta kai ma ka bi shi sallah mun fahimta wannan dan mi maka takaitaccen bayani game da waɗannan hadisai kenan to yanzu shine za mu ji abin da malamai ɗin suka faɗi jumlatan wa tafsilan dalla dalla insha Allah ibnu abil izzi al-hanafi yace i'lam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare rahimakallahu wa iyana da mu da kai duk Allah ya mana rahama baki daya annahu yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfa man lam ya'lam minhu bid'atan wala fiskan ya halatta ga mutum ya bi wanda bai san shi da bid'a ko fasikanci ba sallah ka zo ka ga mutum ya halatta ka bi shi sallah matukar baka san bid'a shi ko fasikancin ka ba bittifaqil a'imma duk malaman musulunci sun haɗu akan haka wa laysa min sharti li itimami an ya'lama al-ma'mum i'tiqada imamihi baya daga cikin sharadin bin limanci wai sai mamu ya san aqidar limamin shi wala an yamtahinahu fa yaqula ma za ta ataqid kuma ba shi daga cikin sharuɗan ka bi mutum sallah sai ka jarabce shi ka bincike shi ka ce kai wace aƙida kake da ita sai in ya gaya ma wai sannan ka bi shi sallah wannan ba sharaɗi ba ne bal yusalli khalfal masturil hal sai dai musulmi zai yi sallah a bayan wanda halin shi yake a rufe ka zo ka samu musulmi na sallah kawai sai kai kabbara ka bi shi sallah walau salla khalfa mubtadi'in yad'u ila bid'atihi malam yace da a ce mutum zai zo yayi sallah a bayan dan bid'a wanda yana bid'ar kuma yana kiran jama'a su zo su yi wannan bid'a aw fasikin ko fasiki zahirul fisq wanda fasikancin shi a sarari yake wa huwa al-imam ar-ratib alladhi la yumkinuhu as-salatu illa khalfahu kuma wannan liman ya zama shine liman wanda jama'a suka tabbatar yadda ba zai yi kai sallar juma'a ko jam'i ko idi ko ta sallah ba sai a bayan shi ka imamul juma'a wal idaini kamar limamin da ke juma'a ko limamin da yake sallar idi guda biyu wal imamu fi salatul hajji bi arafa ko kuma limamin da ke jagorancin sallah a ainihin hawan arafa wa nahwi zalika da makamantan haka fa innal ma'muma yusalli khalfahu mamu zai bi shi sallah shine limamin juma'a shine limamin idi shine limamin sallah a wurin aikin hajji to amma ga bid'a karara yana yi kowa ya gani ga fasikanci karara yana yi kowa ya gani kuma babu yadda za ku yi da shi malam ya ce mamu zai bi shi sallah kai tsaye inda ammati salaf wal khalaf a wurin dukkan malamai na farko sahabbai da tabi'ai ta kuma waɗanda suka biyo bayan su tun daga kan ainihin su al-imam malik har zuwa ƙarshe kenan ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر wanda ya bar yin sallar juma'a da sallar jam'i wai saboda kasancewar limamin fajiri ne fa huwa mubtadi'un inda aksaril ulama'i shi ma ya zama dan bid'a a wurin mafi yawancin malamai limamin juma'a ya zama shi kenan duk gari kwaya daya babu wani limami wanda sunna tsantsa yake bi wannan liman ga bid'a tare da shi wannan liman shine limamin idi ga bid'a tare da shi ya zama babu wani limami sai shi sai ka ce a ƙarƙashin haka ka daina yin ainihin sallar juma'a ka daina sallar jam'i kai ma ka zama dan bid'a ke shi yasa jama'a a tashi ai karatu ba haka ba damejin da za ku yi addinin musulunci ya fi gyaran da za ku yi wasahihu malam ya ce magana da take daidai annahu yusalliha sai mutum ya je wannan sallah wala yu'iduha kuma ba zai sake ta ba sallar shi ta yi فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون saboda sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun kasance suna bin sallar juma'a da sallar jam'i a bayan fajiran limamai kuma sahabbai din ba su sake sallar su kama kana Abdullahi ibn Umar yusalli khalfal Hajjaj bin Yusuf kamar yadda Abdullahi dan Umar ya kasance yana bin Hajjaj dan Yusuf sallah wa kadhalika Anas radiyallahu anhu haka Anas Allah ya kara mai yarda kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata duk suna bin su mun fahimci wannan da kyau ko jiya duk mun dan fara tattauna wannan wa kadhalika Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayruhu haka Abdullahi dan Mas'ud da shi da wasu sahabbai Allah ya kara musu yarda sun kasance yusalluna khalfal walid ibn uqba bin abi mu'aytin sun kasance suna bin walidu dan uqba dan abi mu'aytin wa kana yashrabul khamra ya kasance kuma yana shan giya dan giya ne amma kuma shi aka nada limami a lokacin an ɗauke shi an nada shi limami a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san dan giya bane sai daga baya aka gane dan giya ne bayan kuma mutane sun gama amanna da shi sun gama mishi tappa da mubaya'a a cire shi a yi tashin hankali a bi shi sallah kuma ɗan giya ne to sai suka ga cewa tun da dai yanzu ɗin nan ba a cikin giya yake ba za mu bi shi sallah sai kasance sahabbai suna bin shi sallah har da sayyidina Usmanu a ciki hatta innahu salla bihim subha marratan arba'an wata ran sai zo musu sallah raka'a hudu ashe ya sha da daddare ne bata sake shi ba ya zo ya sallah asuba raka'a hudu sun maƙala sa'an nan sai ya waiwayo ya ce uzidukum in ƙara muku ne faƙala lahu ibn mas'udin sai ibn mas'ud ya ce ma zilna ma aka munzil yau fi ziyada ai tun da muka fara sallan nan yau dama cikin ƙari miki to liman ya yi marisa Allah ya kiyaye ya bugu saboda haka ya sallar asuba raka hudu kuma ya ce ko in ƙara muku ibn mas'ud ya ce a'a ai dama a cikin ƙarin muke dama ai wa fi sahihi sai aka ce sai sayyidina Uthman yayi mishi bulala tunda ya sha giya kuma aka ci gaba da bin shi sallah haka yanzu dai sai kowa ya sake sallah kenan tunda liman dan giya ne a cikin giya yake aka yi mishi bulala sannan kuma aka ci gaba da bin shi sallah saboda in aka ce za a cire shi karshen ta sai an kashe rai to gwamma a hakura tunda dai in yazo zai tsaye mana da sallar shan giya dai haram dai bai kai kafirci ba in ya zo zai tsaye mana da sallar lafiyar shi lau to sallar shi ta yi to mu ma ta yi amma yanzu da ya zama yana cikin giya muka gane haka to nan ne sallah ta ɓaci kuma muna son jama'a ku ji tsoron Allah tsakanin ku da Allah ku fahimci matsalan nan ba mu damu da abubuwan da malaman ku za su ce ba saboda mun san ba su yi karatu ba amma ku din dama ku ne suke yaudara sai su ɗauko muku magana mai jagwalgwalo sai su ce ita muka faɗi matsalar saki uku abin da muka ce in mutum ya kuskure ya ce wa matar shi ya sake ta saki uku ko ya rubuta takarda saki uku ya bata ya tafka kuskure amma muka ce manzon Allah ya ce za a koma mishi da matar shi menene nama a ciki ra'ayinmu ne cewa muka yi manzon Allah ya ce kuma aka faɗi littattafan da yake tun kafin a haife mu kun mallake su ta ma sai kuka fito kuka ce an ce wai mutane su ta saki uku haka muka ce kuna da kasar din da muka ce mutane su saki uku to nan ma abin da aka kuma wannan matsalar da za ku tsaya ku fahimce ta nemar muku zaman lafiya ake da da kun daina rarraba kanku amma muna tare da liman eh liman aske gemu haramun ne sai muka ga liman ji ya kwashe gemin shi sai aka zo to a zo yanzu in muka zo muka ce za mu cire wannan liman yau yan kwamiti mai yiwa ba su san wannan askage mu haramun bane sai a ce ai waɗannan za su kawo tashin hankali sai ai kokowa a masallaci ai kokowa a masallacin nan shine alheri ko ko abu liman a zo ai mai nasiha har ran da Allah zai sa gyara kuma gyara kana jin zai yi rana ɗaya ne to amma mutane ba a saba da kwanciyar hankali ɗan Najeriya bai saba da kwanciyar hankali ba sam bai saba ba tashin hankali abinda wani ya da aikin makka sai ce ai duk turere ne nan inda ake yi sai na je na yi nima wata yake turere ne rukuni ne cikin aikin maka in ba kai ba bai yi ba yace duk inda ake turere ne nan komai na yi kuma Allah ya ce wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji amma dan Najeriya jidali ba iyaka eh mutanen kasar Indonesia da sauran kasashe an koyar da su addinin musulunci in aka zo ana turere ne sai ga sun koma can gefe guda sun nasu a lokacin da ɗan Najeriya layin da ya kamata kwana biyu sun tashi sai ai wata guda in za a buta tasu saboda me saboda ba za su tsaya ba a tsanaki ba kana taka irin waɗannan mutane kafin ka kafin ka juyo ka ce sanniya ce ba komai ɗan Najeriya kana taka shi kafin ka ce sanniya ma ke ka ba abin da ya shafe shi sai ce to dan me zai taka ni sai yana gani ne to tashin hankali kawai malamai suke koya mutane wallahi ba su iya koyar da zaman lafiya ba kada a bi wani sallah kada gobe sai su juyo wannan nasin su ce kai ma ka abi ka waɗannan nasoshi in kuka tsaya kuka bi su wallahi ku suke kawo zaman lafiya in aka ce duk mutumin da yake da bid'a ba za a bi shi sallah ba to na tabbatar har ga Allah na rantse har ga Allah ba dukkan limaman juma'ar garin nan za a bi su sallah ba dan kowanne sai ka same shi da wata bid'a zai zo da alkyabbar shi tana jan ƙasa man jarra saubahu khuyala sai a ja wannan nasin sai a aje shi tukuna lokaci bai ba amma aka ce wanda ya ja tufafin shi ya wuce idan kafa wuta to liman na wuta mamu suna ina to ba za a ja wannan nasin ba sai a ce a tsaje shi tukuna a fahimtar da liman a hankali zai fahimta sai ga sun jawo alkyabba na jan kasa sai ka ga liman ya je ya kankare sajen shi ya bage min shi haka aske gemu aske saje haramun ne yana nan cikin ihya sunna ta dan fodiyo sai a ce liman ya zama fasiki ba za a bi shi sallah ba sai ka ga liman ya zo ya rike kandiri sanda ranar juma'a bid'a ce rike sanda a ranar juma'a matakar liman ya hau minbari annabi bai taba hada minbari da sanda ba sai a ce shikenan ba za a bi shi sallah ba a'a sai a ce duk waɗannan abubuwan sunan su bid'a amma bata kafirtar da liman ba dan haka za a ci gaba da bin shi sallah ane mai nasiha har ya fahimta a gyara dan Allah akwai zaman lafiyan da ya wuce wannan amma ba za su fahimta ba sai su ce ai an ci abu dan bid'a sallah su ma sun zama kafirai shikenan ka gani yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam an zai fito masallaci yana da jika umamatu jika shi ce yar gidan Zainab sai ta makale mishi sai fito da ita masallaci in ya fito da ita masallaci sai zo ya saba ta auya yana ci gaba da limanci kuma sahabbai za su bi shi yanzu in liman ya dauko yarinyar shi haka ya taho da ita auya ta makale mishi ya za annabi yana da son yara ta makale zai fito ya batta tana kuka annabi ba zai ji daɗi ba hudu ba yake Hassan da Husaini suka sheko da gudu sai sako daga kan mimbari ya ɗauko su ya ɗora ɗaya dama ya ɗora ɗaya hagu sai karanta inna min amwalikum wa auladikum fitna dukiya da ƴaƴa fitina ne yace waɗannan yan jikoki da na hange su sai da na yanke hudu ba na sa su a cinya ta hankali na ya kwanta to annabi sai ta makale mishi sai zo sai ya sallah da ita in ya zo sujuda sai ya aje ta in ya dago daga sujuda ya maida ita wuya sallah annabi ta yi ko bate ba a to sallah annabi ta yi ko a ya kamata ko ina ga dai ta yi ni dai na san ta yi insha Allah to sallah annabi ta yi to amma yanzu in wani liman ya aikata haka sai a ce a'a ai ba za a bi shi sallah ba ya zama kafiri sai ran da ta girma ta zama fesheshiya sai kuma a zo ai liman muna son yarinya na ran nan kuma liman ya zama musulmi tun da shi ta girma sai a ce khususiya ne sai a ce kaza ne duk baki ɗaya imamun nawawi a cikin alminhaj sharhin muslim ya ce wannan magana ba ta da asali ya halatta yanzu liman in aka ta cije maka sai kai wannan in ka fahimta wai abin da ake nuna maka sauki matarka ta zo za ta yi sallah da yaro yaro ya saka kuka sai ta ɗaukai ta goya shi in ta goya shi tana sallah ba dai a ce zai fitsari ba in yi fitsari din sai ta tsaya ta sauke shi ta wanke ta sake a ci gaba ta zo ta dasa sallah idan bata in bai fitsarin ba fa sai ta ci gaba da sallah haka za ka yi sallah dan yaron ka karami ya makale maka sai ka rungume shi ko ka dora shi a wuya kai yadda annabi yake sauki ake nuna maka dama ba za ka fahimta ba sai ka ga a dai bakka dai a cikin zafin in an barka a cikin zafin ba za ka ji daɗi ba shi yasa waɗannan nasoshin mu tsaya mu fahimce su da kyau za mu zo ƙarshen wannan bahasi zan zo zan yi mana magana akan dalilan da yasa ba ma bin yan dariƙa sallah wallahi ba dalilai ne na fasikanci ko na fajirci dalilai ne na dan sun zama kafirai ne kawai da ba su zama kafirai ba ba za mu raba masallaci da su ba ta ma sun zama kafirai ne abin da yasa kenan in ka bi mu a hankali ƙarshen wannan bahasi za mu zo mu lissafo maka nukuta ɗaya bayan ɗaya kamar dalilai guda goma ko fiye da haka da yasa ba mu bin su sallah kowanne kuma da nassi ɗaya bayan ɗaya ba don haka ba to sai muka dawo muka zama mu kadai ne musulmi kenan ko ai lazumin magana kenan to mu kadai ne musulmi to mu kadai ne musulmi sai aka samu liman yayi kaza kaza din nan da yayi sai ga bai kai kafirci ba to me ake nufi to kaga waɗannan nasoshin ashe da mu ake to ba sai mu zauna lafiya imu imu ba a to sai kuma muka ɗibo ainihin hayaniya shikenan muka zo ai ba za mu bi sallah ba a cire kai cewa وفي الصحيح أتكن بخاري أن عثمان بن عفان رضي ابن عفان رضي الله عنه سيدنا عثمان الله يقارى مش يردا لما حسرا سند أكا قريشي صلى بالناس شخص سيدنا عثمان أيضا من كرنتو فلا لجكو واجكو من ذا الله يكي وتفتنا بات زوت الصارع مسلمش أما wannan mutum da ko gani a lokacin shi shiryayye ne ka abu dan ujra sai dafa kafada Usman ya juyo da shi ya nuna annabi ya ce wannan mutum Usman Usman dan Affan annabi ya ce i to da fitinar ta faru me ya faru muna muna aka aka hada guntsugulu aka je aka kwaso yan iska a Sham yan iska a Syria a yan iska a Misra aka zo aka ce a samu Usman yana cikin hudu ba a wurge shi a masallaci aka zo aka same shi aka rinka wurgin shi aka rinka wurgin shi sai ya fado ya suma sahabin annabi sirkin annabi kuma limami a masallacin annabi suka mako shi ƙasa suka janye shi gefe guda dama sun naɗo limamin su in an yi nasarawa na kai ne liman ya haye ya ci gaba da hudu ba sayyidina usman aka ɗauke shi aka kai shi cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya farfado shine wani ya je fasa'ala sa'ilun usmana sai wani ainihin ya je tambayi usman ga waɗannan mutane sun kwace masallaci sun naɗa wani limami daban ya ce innaka imamu amma kai ne shugaba kai ne liman gaba ɗaya wa hadha alladhi salla bin nas imamu fitna wannan da suka naɗa wa mutane limanci limami ne amma na yan tawaye fa qala sayyidina usman shi fa aka mako ƙasa ka tsaya ka ji salafiyancin yadda sahabbai suke addini sai ce yabna akhi ya dan dan uwana inna salata min ahsani ma ya'malun nas sallah ita ce mafi kyawun ayyukan mutane duk cikin ayyukan musulunci sallah ita ce mafi kyau fa iza ahsanu fa ahsin ma'ahum idan suka kyautata ka kyautata tare da su wa iza asa'u in suka munana fajtanib isa'atahum kai ka kauce wa munana wata su amma sallah zaka bi su tunda suna nan a musulmi kalmar da Usman ya faɗi kenan kuma shi aka buge in kai ne yanzu sai ka ce fala salata lakum abadan yu'idu abadan sai ka ce a saki amma su suna abin da suke kallo ni aka yi wa wannan abin eh to ni tunda ba Allah aka yi wa ba kenan su suna fushi da fushin Allah ne amma ba sa fushi da fushin kansu dan ka zo ka sayyidina Abubakar suna jihadi ya danna wani kafiri ya zaro ka zai buga mai sai kafirin ya mare sai Usman ya ji wani zafi haushi a zuciyar shi na daban sayyidina Abubakar har zai lima mai wukar sai ya fasa me yasa ka fasa yace da zan lima mai wukan nan ne tsakanina da Allah amma yanzu zafin marin nan naji shi ne naga abin akwai wata matsala ta shigo sai na fasa kai za ka iya lokacin ma ka samu dama fafe shi to wannan ainihin magana ta sayyidina Uthman tana nan cikin Bukhari a cikin Kitabul Azan sai malam yace wal fasiqu wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahiha da fasiki da dan bid'a da fasiki sallar shi shi kanshi ta inganta me yasa bid'a abin da mutanen mu ba su fahimta ba shine su mutane wai duk inda aka ce bid'a sai su ce kafirci abin da ake nufi da bid'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba sahabban shi ba su yi ba kuma wannan abu ya rasa mashiga kuma aka kawo shi cikin addini to shi yake kira bid'a in ka fahimci wannan definition wannan ta'arifi na za ka gane ashe jirgin sama motoci da rediyo waɗannan ba su shigo cikin bid'a ba tunda ba abubuwa ne na addini suka shigo ba amma abin da duk aka shigo da shi addini in kayi ka ba za ka samu lada to wannan sai da nasi in ba nasi to shine bid'a to yanzu in ka kalli yanzu bid'o'i nawa mutane suke yi suna da yawa to irin waɗannan bid'o'in da mutane suke yi da fasikanci mazinaci ne mashayin giya maci haram magulmaci to sai kasance kuma shine limamin mu to idan da yadda za mu cire shi cikin lumana ba a yi tashin hankali ba to mu cire shi shi yake idan babu yadda za mu cire shi sai an yi tashin hankali sai mu fasa cire shi sai mu ce to a garin nan akwai wani masallaci na wanda yake musulmi ne shi bai da saƙon Allah irin waɗannan sai mu bincika sai mu gani eh to baya yin wata bid'a kuma eh to shikenan sai mu je mu bi shi shi yafi da mu yi a bayan wannan to abin da ake nufi kenan to amma yanzu wannan magana da muke faɗi sai su ce duk mun ce limaman garin nan yan bid'a ne saboda ba su tsaya su fahimci magana mu amma kowanne ka biyo shi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya akwai wanda za a ɗaga shi yanzu cikin ahalin sunna ba za a samu wata bid'a tare da shi ba tasji'i da ake wajen hudu ba bid'a ne hudu ba ka ringa karke ta da harafi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bid'a ne addu'a a cikin hudu ba in ba addu'ar roƙon ruwa ba bid'a ne sallar idi in aka je hudu ba kwaya ɗaya ake yi tak ba a yin guda biyu a zauna na farko a zauna a na idi ne ake yin haka a idin garuruwan nan yaya ake yi biyu ake to bid'a ne sallar eh a juma'a hudu ba biyu ake yi a idi kwaya ɗaya ake yi to amma a garin nan nawa ake yi in an tashi hudubar idi da ta juma'a duk iri ɗaya ake ta juma'a ce ake biyu amma ta idi kwaya ɗaya ake yi wannan ba bid'a bane bid'a ne idan aka zo sallar idi ana fara hudu ba ne da inna alhamdulillah ko da alhamdulillah cewa Allahu akbar Allahu akbar da sauransu wannan fara da haka bid'a ne to diya ya ake yi to sai mu ce ba za mu bi su sallah ba ba su kafirta ba kuskure ne wanda ya kai matsayin a kira shi bid'a to amma abin da ake so ka fahimta ka je kai karatu ba dukkan bid'a bace take kafirta mutum akwai bid'ar da za ta kafirtar da mutum akwai bid'ar da ba za ta kafirtar da mutum ba irin duk waɗannan bidiyoyin da muka lissafo ba za su kafirtar da mutum ba to kuma duk gaba ɗaya ana ta musu nasiha sun ki karɓe sai mu ce ba za mu bi su sallah ba to a nan ne muke son ku fahimci duk sa'an da muka zo muka faɗi irin waɗannan bidiyoyi sai kuma matsala ta taso sai ku ji mun ce kuma ya halatta a bi su sallah abin da muke nufi kenan ishara muke muku ga wannan karatun amma za a ce to ya kuma kuna yau kanku tanaƙudi kun ce suna yin bid'a to dan me za ku bi su sallah eh ka ji abin da yau muke nufi shine muke faɗi da kanmu bid'o'in nasu ba su kafirta su ba kuma cire su abu ne mai sauki to kafa masallaci kuma na juma'a shi wanda za a kafa din na juma'a din tun daga ginin shi za ku ga an yi bid'a yin wannan manara da ake a masallaci bid'a ce balle a kawo tauraro da wata asa wannan ba bid'a bace ko ba bid'a bace to tun daga ginin masallacin kun yi bid'a liman kuma ya taho da zuriyar sanda komai bid'a round about ta kewaye ku sai ake ba za yanzu aka ce ba a masallaci amma ba za a yi wannan manarar ba tauraron ma an ka ce ba za a sa ba yaya wannan sa tauraro eh to sa tauraro da wata din ka karanta littafin iktiba'us siratul mustaqim mukhalafat ashabul jahim na ibnu taymiya ko ne ga maguzawa sa tauraro da wata a can saman masallaci ko ne ga maguzawa ina ruwanka dan kiristoci sun sa kuros kai kuma sun suna bauta kuros kai kuma ne kake bautawa to ku yi a hankali in aka ce za a faso matsalar sai kaga kowa tsuliye shi da kashi kiran sallar juma'a ina ake a gaban liman bid'a ne a waje ake yi yana nan cikin littafin al-i'tisamu na imamu shafi'i Allah ya kiyaye to in aka ce za a zo a yi rugurguza akan bid'a din sai ga to wanne ne ba wanne ne ba sai a ce to duk za a yi ta bin su sallah ba komai sai a hankali za a gyara insha Allah ba ana nana karatu ba na'am eh to to shine sai malam yake cewa wal fasiq wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahihatun yace da fasiki da dan bid'a sallar shi shi kanshi ta inganta dan me dan bai zama kafiri ba fa idza sallal ma'mum khalfahu fa idza sallal ma'mum khalfahu idan ainihin mamu ya salla a bayan shi lam tabtul salatuhu sallar shi mamu din bata ɓaci ba lakin inna ma kariha man kariha salata khalfahu yace sai dai waɗanda suka kyamaci yin sallah a bayan shi din kawai sun kyamata ne li annal amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari wajibun suka ce saboda umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wannan na daga abubuwa waɗanda suke wajibi to tunda umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wajibi ne to yaya yana mummunan aiki kuma ba a bi shi sallah sai suka ce to wannan makaruhi ne to sai malam ya ce wa min zalika to saboda haka anna man azhara bid'atan wa fujuran wanda bid'a shi ta fito karara fajircin shi ya fito karara la yurattabu imaman lil muslimina ba za a nada shi ya zama ainihin limamin musulmi ba mun fahimci wannan wani bid'a shi ta fito karara fajircin shi ya fito karara to ba za a nada shi ya zama limamin musulmi ba fa innahu yastahiqu at-ta'zira hatta ya tuba domin abin da wannan mutum ya cancanta kawai shine a kama shi a horar da shi ba a nada shi liman ba yana shan giya an riga an san yana shan giya yana bid'a an riga an san yana bid'a to bai halatta kamata ya a kama shi a horar da shi ba wai a dauko shi a nada shi liman ba mun fahimci wannan da kyau ko to amma in ba a sani ba sai da aka nada shi yawa gari ya zama to nan ne ake magana ya zama kadangaren bakin tulu a bar shi ya bata ruwan tulu a make shi kuma a fashe tulu to shine sai malam yace fa in amkana hajruhu idan zai yiwu a kaurace mishi hatta ya tuba kana hasanan in zai yiwu a kaurace mishi har sai ya ainihin wato tuba to wannan shi yafi kyau wa idza kana ba'd an-nasi idza an-nasi idza taraka as-salata idza taraka as-salata khalfahu wa salla khalfa ghayrihi asfara dhalika fi inkar al-munkar hatta yatuba aw yu'zala aw yantahiya an-nasu min mithli dhanbihi فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية yace in aka zan a garin akwai wasu manyan mutane malamai ne ko sarakuna waɗanda in sun kibin irin wannan fajiri sallah to wannan abu zai sa shi ya tuba ko kuma wannan abu zai ja ainihin a cire shi ko kuma wannan zai tsoratar da mutane masu hali irin nashi su tuba to irin wannan mutumin sai ya daina yin sallah a bayan irin waɗannan limaman don a samu wani gyara a shar'ance an fahimci wannan ko walam tafutil ma'amuma juma'atun wala jama'a amma fa da sharaɗin juma'a ko jam'i ba za ta kuɓa cewa mamu ba in ka san cewa ko da za a samu gyara din amma kuma kai za ka rinka asarar juma'a da jam'i to bai halatta ba kuma dan za a samu gyara gaba ɗaya kai kuma za a samu dameji a cikin ibadarka tunda za ka daina zuwa juma'a da jam'i to sai ka ci gaba har Allah ya gyara wa amma idza kana tarku salati khalfahu yafutu al-ma'mum al-jum'atu wal jama'a fa huna la yatruku salata khalfahu yace amma in ya zama in ka yin sallah a bayan shi sallar juma'a ko ta jama'a a wannan hali babu ainihin wato wata maslaha da za ta samu kuma sallar juma'a da jam'i za ta kuɓuce maka kai ka ƙibin shi sallah kuma ba inda za ka je kai za ka zauna ka daina juma'a ka daina jam'i to a irin wannan halin malam ya ce babu wanda zai kibin irin wannan sallah illa mubtadi'un sai dan bid'a ma'ana in ka zauna ba ka yin sallar juma'a saboda limamin ko yana wata bid'a ba ka sallar jama'a saboda limamin ko yana wata bid'a ko fasikanci to ka zama dan bid'a mukhalifun lis sahaba radiyallahu anhum kuma ka saba wa sahabbai Allah ya kara musu yarda وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور هكذا أكا سام وانا شين الإمام الجمعة وانا شين الإمام إيدي أن سام أينهم من يشوى قبنن كسام سجري سنة شين الإمام ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كما كوكا دين صلى أباينشي باب ونجارة زيزو أشرعنشي فهنا لا يترك الصلاة خلفه تبدا إن صلى أباينشي bal salatu khalfahu afdalu yin sallah a bayan shi ma shi yafi falala su ne suka nada shi manyan gari masu gari ko ka daina yin sallah a bayan shi wa ma ya damu da kai waye san da kai ba abin da zai canza to a wannan hali ka yi sallah a bayan shi shine yafi falala wannan maganar ka je ka karanta majmu'ul fatawar kubra ta ibnu taymiya mujalladi na 23 cikin shafi na 342 da shafi na 360 daidai za ka ga cikakken bayani da ibnu taymiya yayi sai yace fa idza amkana al insanu ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك to wannan wajibi ne akan hukuma da shugabannin ƙungiyoyi da dagatai sai su ji wannan malam ya ce idan ya zama kana da ikon ka ainihin wato sanya ma'ana in kana da ikon da za ka ƙi gabatar da wanda yake bayyana mugun aiki wajen limanci kai kana da hali kai ne gwamna ko kai ne sarki ko dagaci ko kai ne shugaban kungiya ya zan kana da ikon kenan ka ki sanya wani a halin limanci tunda yana bayyana ainihin bid'a ko fasikanci to wajibi ne kai kai haka lakin idza wallahu ghayruhu to amma in wani ya nada shi wannan ya zama shine limami fa walam yumkinuhu sarfahu anil imama kuma ya zama kai baka da ikon da zaka cire wannan daga limancin aw kana la yatamakkanu min sarfihi anil imama illa bi sharrin أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر ya zama ba ka da ikon ka cire shi daga limanci sai wata ɓanna ta biyo baya fiye da wadda ainihin yake a halin limanci sai ce fala ya juzu daf'ul al-fasad al-qalil bil fasad al-kafir a wannan halin bai halatta ka ɗauki ɓanna wadda take ainihin mai girma ka tunkuɗa ɓanna wadda take ƙarama ba tunda in ka ce za ka cire shi in kun yi hoɓɓasa kun ce sai kun cire shi ɓannar da za ta biyo baya sakamakon wannan cirewa tashi ta fi ɓannar da yake yi to kaga ka ɗauki mummunan ɓanna kenan kayan maganin ƙaramar ɓanna sai ce wala dafu a khaffar zararai ne bi husuli a azamihima kuma bai halatta ka ainihin wato tunkuɗe wata cuta ƴar ƙarama ba saboda a samar da cuta wadda take mai girma fa inna shara'i'a domin su shari'o'i na musulunci ja'at bi tahsilil masalih shari'o'in musulunci sun zo ne don me ba don komai ba sai don su ainihin ga cewa wato dukkan wata maslaha wadda take ainihin za a same ta da lumana to abin da musulunci ya zo ya tabbata kenan wa takmiliha da kuma cika maslaha din in musulunci ya zo ya samu ana tashin hankali to yana son ya kawo kwanciyar hankali in musulunci ya zo ya samu akwai rashin ainihin kwanciyar hankali to yana son ya kawo cikakken kwanciyar hankali wata aqimul mafasid wata qaliliha musulunci kuma yana son duk wata barna ya tunkuɗe ta sannan in ba zai iya tunkuɗe ta ba to ya rage ta ka zama yar kaɗan abin da musulunci yake so kenan bi hasbil imkan gargwadon yadda zai iya don haka fatafwitul juma wal jama'at mutum ya rinka asarar sallar juma'o'i da sallar jam'i a'azamu fasadan min al-iqtida'i fihi ma bil imam al-fajir wannan ya fi mummunan fasadi fiye da ainihin wato ya ce zai limanci a bayan limami wanda yake fajiri ma'ana ka bi limami ɗin fajiri ya fi sauƙi da kuma ka ce ainihin wato za ka daina yin sallar juma'a da kuma sallar jam'i ɗin saboda rashin yin sallar juma'a da sallar jam'i asara ce wadda take mai girma wannan an fahimci wannan da kyau ko sai malam yace la siyama idza kana at-takhallufu anha la yadfa'u fujuran musamman ma in kasancewa ko ka daina zuwa jam'in da juma'a din wannan ba zai tunkuɗa fajircin da ake ba to ina amfanin kenan ka ya zama ka daina babu wani amfani sai ce fa yabqa ta'tilul maslaha ash-shar'iyya bidun daf'i tilka al-mafsada sai ya zama wannan bukata da kake son ka biya bata biya ba kuma ga banna ka sabbabar mun fahimci wannan da kyau jama'a to sai malam yace wa amma idza amkana fi'lul juma'ata wal jama'ata khalfal barri amma in ya zama zai yiwu ka je ka samu masallacin juma'a da na sallar jam'i ka je ka yi a bayan limami bawan Allah salihi mutumin kirki wanda ba bid'a ba fajirci ko daya fa hadha aula min fi'liha khalf al fajir to ka je ka yi a irin wannan masallaci ya fi ka je wurin da yake fajiri ne limamin su to duk in an dauka eh limamai babu fajiri ciki to yanzu bid'o'i fa yanzu wannan masallacin ne zaka ce babu bid'a kuma a ciki ko akwai to za ka ce za ka daina yin sallar juma'a to muna ƙara wayar muku da kai saboda kullum in muka zo karatu sai mun faɗi bid'a mun faɗi bid'a kaga to ai masallaci kaza ana yi to kuma gashi mu dinnan da muka faɗa kuma muna zuwa muna yin sallah to ne dalili shine wannan saboda muna nan cikin aqidar mu ne ta ahlus sunna dan in mun ce ba za mu bi sallah ba to wanne masallacin ne za mu je mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka sai malam ya ce wa hina izin a halin da ya zama galiman mutumin kirki amma mutum ya ƙetare shi ya tafi wurin liman wanda yake mutumin banza to sai ce fa'iza salla khalfal fajiri min ghairi uzuri idan mutum ya je salla a bayan wanda yake fajiri ne ba tare da wani hanzari ba fa huwa mawdu'u ijtihadil ulama'i to anan ne fa malamai suke da ta cewa an gani ga limamin da yake ba bid'a babu fajirci sai ka ƙetare sai ka tafi wurin limamin da yake bid'a ko yake fajirci to anan malamai suna da magana a kanka minhum man qala yu'idu wasu malamai suka ce mutum zai sake sallar sallar shi ta baki wa minhum daga cikin malamai kuma man qala la yu'idu wasu kuma suka ce a'a ba zai sake ainihin sallar shi ba wa mawdi abbas zalika fi kutubil furu yace in kana son ganin cikakken bayani sai ka koma littafin fiqh wasu malamai suka ce zai sake sallah dalili saboda ya zama kamar izgilanci ne tun daga mutumin kirki ya ƙetare ya bi mutumin banza sai suka ce to don haka sai a horar da shi wasu kuma suka ce ai bin shi wannan mutumin banza ma'ana mutum ya nuna ba lalle ba ne ma sai ya yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan limami da yake waɗannan munanan abubuwa mutum ya nuna kenan ba lalle ba ne wato sai ya ainihin wato yi musu umarni kyakkyawan aiki ya hana su munanan ayyuka bin shi sallah din da yake ne kamar yana nuna ya amince ne da abin da yake tun daga kyakkyawa tun yaki zuwa ya bi to a ƙarƙashin haka wasu suka ce sai ka sake sallah waɗanda kuma suka ce ba za ka sake sallah ba sai dai ta aikata makaruhi waccan ka'ida ta ɗazu suka kalla ita ce ai dai sallar shi wannan fajiri ko fasiki ko ɗan bid'a ta yi ko ga shi kanshi eh ta yi tunda aikin da yake bai kai matsayin kafirci ba to tunda ta yi sai a ce in ka bi shi kai ma sallar ka ta yi sai dai ka aikata makaruhi ma'ana ka aikata rashin kyautatawa saboda ka bi wanda yake ainihin fajiri ne sallah alhalin gane gari shikenan yadda matsalar take an fahimci wannan da kyau ko sai ce wa ammal imamu idza nasiya aw akhta'a to amma liman idan yana sallah sai wata mantuwa a sallah ko kuma ya wani kuskure wa lam ya'lamil ma'mumu bi halihi ma'mu bai san halin da liman ya shiga ba fala i'adata alal ma'mumi babu ramuwa akan wannan ainihin mamu din lil hadisin mutaqaddim saboda hadisin can da ya gabata da annabi yace yusalluna lakum za su yi muku sallah za ku samu wasu limamai za su yi muku sallah fa in asabu in suka dace falakum wa lahum sallar su tayi ta ku tayi wa in akhta'u idan kuma suka ainihin kuskure ma'ana suka saka wani son zuciya a ciki falakum sallar ku tayi wa alaihim su kuma da laifi a kansu to a ƙarƙashin haka da za ka bi mutum sallah sai zama akwai wani kuskure da ke tare da shi wanda wannan kuskure ya taɓa mutuncin ingancin sallar shi to amma kai baka san da wannan matsala ba to yaya za a yi kenan to a irin wannan hali sai a ce sallar ka kai da kanka da ka bi shi ta yi amma shi kuma daga baya da ya gane cewa akwai matsala kaza sallar shi din nan ta ɓaci dalili akan haka sai ce wa qad salla umar radiyallahu anhu wa ghayruhu wa huwa junuban wa huwa junubun nasiyan lil janaba sayyidina umar ya yi limanci sai da ya idar da limancin nan sai tuna ashe yana da janaba amma ya manta ne ya zo ya sallah fa'a da salata da sayyidina umar ya idar da sallah sai ya gaya wa jama'a ya ce jama'a ni na kasance da kaza da kaza amma sai da ne sallama na tuna don haka shi sayyidina umar sai ya ce ni zan sake sallah amma ku ba za ku sake ba ولم يأمر المأمومين بالإعادة سيدنا عمر بأمر تمامو ده سساك صلى سبا وانا أثري عبد الرزاق يروي توشي أتكل لتافن شأينه المصنف أتكل مجلد نبيو شافي نتري أكد أربعين ده بقوي زوا شافي نتري أكد أربعين ده ترى هذا كما أبو بكر بن أبي شيبة أتكل لتافن شيما المصنف أتكل مجلد نفرقو شافي نتري أكد تسعين ده أكد تو أكركشن هكا da haka za ta faru a yanzu to sai dai a yanzu idan liman ya ce zai yadda sayyidina umar ya to zai sha jakan magori zai shiga jakan magori za a ce wani limami a kaza kaza kaza kaza a yayi sallah da janaba amma abin da umar yake nufi karantar da mutane tun da ya san shi sallar shi bate ba su sallar su ta yi ai kaga da sai ya tafiye shi ya je ya sake tsakanin shi da Allah to amma yana son ya sanar da mutane in haka ta faru a musulunci ya za a yi shine ya faɗi to ma'ana in maslaha ta faru wata ran haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ainihin zai yi sallah ashe yana da janaba bai sani ba sai da ya kabbara Allahu akbar har ya fara karatu sai ya tuna yana da janaba sai ya ce makanakum kowa ya tsaya inda yake sai annabi ya shiga cikin gida ya je wankan janaba ya wankan janaba ya fito suka ce har suka ga kanshi yana ɗigar ruwa ya zo ya Allahu akbar su kuma suka ci gaba da bin shi sallah ba su sabunta sabuwar kabbara harama ba to in yanzu ne fa ai zai sha terere gwanjo za a je a kafa mishi sai ya ce walau alima anna imamahu ba'da faraghihi kana ala ghairi taharatin a'ada inda abi hanifa da mutum zai idar da sallah sai ya gane limamin shi bai da tsarki kamar wannan sura da muka faɗi shi abu hanifa ya ce lallai sai mutum ya sake khilafan li malikin wa shafi'i amma sabanin magana da imam malik da shafi'i suka faɗi wa ahmad fil mashhuri anhu da kuma al imamu ahmad a cikin shahararriyar magana daga cikin maganganun shi ma'ana imamu malik ya ce babu ramuwar sallah in haka ta faru imamu shafi'i ya ce babu ramuwar sallah imamu ahmad ya yi maganganu biyu wata ran ya ce da ramuwa wata ran ya ce babu ramuwa amma wacce magana ce aka fi saninta daga gare shi ita ce wadda ta daidai da ta maliku da ta shafi'i cewa babu ramuwar sallah din wa kazalika malam ya ce haka abin yake law fa'ala al imamu ma la yasughu inda al ma'mum da liman zai aikata abin da ainihin bai halatta ba a wurin mamu shi liman ya aikata kaza shi kuma mamu a cikin mazhabin shi yana ga kaza din nan bai halatta ba to ya halatta ka bi shi sallah kamar yanzu da mu muna jilsatul istiraha a sallah wasu kuma malaman su sun ce musu babu jilsatul istiraha saboda ba su karatu bane to shi kenan sai shi ya daure su dai malaman sun ce kada a bi mu sallah to shi ko sai ga a'a shi dai zai iya bin sallah din to shi a wurin shi yana ganin rashin halaccin jilsatul istiraha to duk da haka zai iya bi sallah din yana da sallah sallah shi ta yi don me don saɓani ne na furu'a su ma da suke cewa ba za a bi sallah din ba jahilai ne ba su san qur'ani ba san hadisi ba san fiqh ba don da sun san alqur'ani da hadisi da fiqh da ba su faɗi haka ba dan ko fiqh da suke togo da shi tun daga iziya mai iziya yace saɓanin mazhabanci na furu'i zanniya rassan zato fiqh kenan baya hana ainihin wato a bi sallah kamar me kamar ba malike ya bi ba shafi'e sallah to a malikiya shine mafi yawanci wasu abin da suka sani shine babu julsatul istiraha a malikiya tare da cewa akwai ta malaman fiqh malikiya da yawa sun tabbatar ibnu abdussalam ibnu rushd ibnu al-arab duk sun tabbatar da ita to julsatul istiraha shafi'iya tabbatar da ita da shi da masu bin mazhabin shafi'iya a ƙarƙashin wannan magana ta mai ishma mai iziya ashe mutumin da ke ba malike ne sai zo ya samu bashafi'i yana jilsatul istiraha ashe zai bi shi sallah kenan to haka mai muktasar ma ya faɗi saboda saɓani ne na furu'a to amma ku ba ku san addini bane ba ku yi karatu ba tatsuniya kuka yi ta karanta a tsawon rayuwarku shi yasa kuke ta fasa addinin musulunci ba ku damu ba duk matsala ta fito sai ku ce kada abuwa na sallah duk matsala sai ku ce kada abuwa na sallah ba ku san addinin musulunci bane shi yasa kullum muke cewa ku koma kuma ku yi karatu ran da kuka yi karatu idan a kasar kuka ɗauki wancan haukan naku za ku sa duk a share wannan kasar ɗin kun san hauka kuka yi a da ba ilimi kuka faɗi tunda mas'ala ce ta furu'a wannan yana fahimtar kaza wannan yana fahimtar kaza ko sahabbai ba sa raba kansu akan haka akwai sahabin da yake ganin basmala wajibi ne ai akwai wanda yake ganin ba wajibi ba sayyidina usman shine khalifan musulmi da ya zo garin makka sai ya ga cewa to tun da ya zo makka yanzu zai cika sallar shi dan me makka kasar su ce garin su ne tun da ya dawo gida kamar cira ne ya je can kenan to yanzu ya dawo gida zai cika sallar shi abdullahi dan mas'ud shi ma mutumin makka ne yace a'a za mu yi kasur ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kasur kuma shi ma annabi din ai dan makka ne hasali ma ha Allah yace la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad wa walidun wa ma walad ma'ana Allah ya yi shaida annabi mutumin makka ne ai babu sauran shakka kuma to annabi ya san shi mutumin makka ne amma da ya dawo makka da ya zo makka aikin hajji me yayi kasuru yayi to kai ma ka yi haka sai sayyidina Uthman ya ce a'a mu cika sallah rami da ya cika sallar shi da ya tashi zai sallah kuma ya wuce zai limanci sai kuma ga Abdullahi dan Mas'ud zai bi shi sallah da aka idar da sallah jama'a suka ce a ka ce kuma babu kyau me yasa ka bi shi sallah yace eh al khilafu sharrun kulluhu ai sabani duk inda yake bala'i ne ba sabani ne akan fahimta ba ni na ce raka'a biyu za a yi shi ya ce hudu to tun da ya hudu din sai in ci sai in bi shi ba komai ai dai sallah ta bata ɓaci ba to fahimtar shi ya saki ya kama fahimtar wani dan a zauna lafiya kai ba za ka ba za ka saki fahimtar wani ba ka ba abin da yake zaman lafiya shi fahimtar shi ce malami ne cikin sahabbai mujtahidi ala ramma ya saki fahimtar shi ya bi fahimtar wani kai da kake muqallidi ba za ka saki fahimtar da take ta shirme da za ta hada ka fada da mutane ba ka zo ka kama wadda za ku zauna lafiya sai ka ware kai kenan canjin masallaci yau an yi jilsatul isra'a a wannan masallacin ka gudu gobe an hada sallar magriba da isha ka gudu a wancan din da ka koma jibi kuma a wancan masallacin kaga an yi qabdu liman yayi qabdu kuma ka gudu ka koma wancan gata ka ga liman ya yi ijin ya dunkula hannu ya tashi ka gudu duk sai ka da kana sallah da kai da muzurun kofar gidanku kana sallah magariba muzuru na kewaya ka ah to in ba haka ba menene dan Allah ka kwantar da hankalinka mana to abin da ake nufi duk waɗannan nasoshin abin da ake nuna maka musulunci ya zo da zaman lafiya ne don haka sai malam yake cewa wa fihi tafasil mawdu'aha kutub kutub furu akwai bayanai dalla dalla akan wannan matsalar ka je in kana son ganin su ka je ka dauki littafan fiqh sai ce walau alima anna imamahu yusalli ala ghairi wudu'in da mutum karara ya san cewa limamin shi yana sallah bai da alwala falaysa lahu an yusalli khalfahu ai bai halatta bi shi sallah ba tunda ya sani ko amma akan rashin sani wannan ka bi shi akan yana da sallah ne yana da alwala ne sai ce li annahu la'ibun don mutumin da ya sallah ba shi da alwala wannan mutum mai wasa ne kun gani ko za ga kuma ya saba abin da ka sani kai ka san wa man sallah bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wannan magana akwai gyara cikin ta kuma wa man sallah bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun dan godiyo shi da kanshi a cikin littafin shi tamyizul muslimina min al-kafirin yace kuskure ne mai ahlari yayi yace duk cikin malamai mai ahlari kawai aka samu yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun yace a kuskure ne abin bai kai kafirci ba laifi dai a rage zafin dai zaman lafiya ake nema maka kai musulmi amma sai ka ce kai ai in kuma tashin hankalin ya zo kai zaka fi cutuwa sai yace walaysa bi musallin mutumin da yake sallah ba ba alwala ai ba mai sallah bane to tunda ka san bai da alwala bai halatta ka bi shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka malam ya ta kawo waɗannan nasoshi duk da su sai ka nemi wannan littafi ka karanta nan mun karanta maka mas'aloli ne mafi muhimmanci sharhul aqidatu fahawiyya ne na al-imam abul ibnu abul izzi al-hanafi daga shafi na ɗari biyu ɗari uku da saba'in da uku ɗari uku da saba'in da hudu ɗari uku da saba'in da biyar ɗari uku da saba'in da shida ka je za ga bayanai ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala sauran bayanai akan wannan matsala sai mun zo karatu mako na sama insha Allah ta'ala don akwai saura akwai rassa a karkashin wannan matsalar to amma lokaci da ya kure shi yasa sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik